أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه والله يحكم لا معقب لحكمه تبارك الله في علياء عزته وجل معنى فليس الوهم يهويه فجوده واسع لا شيء يشبهه ولا شريك له لا شك لي فيه لا كون يحصره لا عون ينصره لا شيء يسبقه لا جهر يبديه حارت جميع الورى في كنه قدرته فليس تدرك معنى من معانيه سبحانه وتعالى في جلالته لطفا وعزا تعالى في تعاليه واشهد ان محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله ونبي الله وخيره الله من بين الخلق اجمعين بلغ العلا بكماله سبق الندى بنواله فاق الورى بجماله كشف الدجى بجلاله سبق الندى بنواله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله الله زاد محمدا تفضيلا وهباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء صدق آمن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون فها هي المدارس قد فتحت أبوابها فها هي المدارس قد فتحت أبوابها وأقبل عليها طلابها فما أجدر بنا أن نقف مع هذه المناسبة في هذه الجمعة المباركة فما لي أرى بعض المدرسين عن حقوق التعليم معرضين وفي بعض ما يخالف نظام التعليم واقعي وما لبعض الطلاب عن صفات الطلاب مبتعدين وعن الجدية في التتلمذ غافلين أرى خلل الرماد وميض جمر وأخشى أن يكون لها ضرام فإن النار بالعيدين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام فقلت من التعجب ليت شعري أيقاظ أمية أم نيام إنها حقوق وواجبات وأمانات ومسؤوليات تبرأت من حملها الأرض والسماوات وأشفق من ثقلها الجبال السم الراسيات وحملها الطلاب والطالبات والمدرسون والمدرسات في زمن ضاعت فيه الأمانات قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن بداية المشكلات في المدارس والمعاهد والجامعات التزلف بالرشوات والوجاهات فتكون النتيجة نصب المدرسين غير مؤهلين يجر المدرس النصوص وتجره النصوص فيقول قد فتقول قد فتعارضا ويكون قول النص ذا إحقاق فإذا المعلم ساء لحظ بصيرة جاءت على يده البصائر حولا وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليلا فيا أسفا على التعليم يوم أن تتناقض فيه الأفكار والآراء ويمتلئ بالغش والفوضى ويخرج أجيالا أصابها الضعف ولا هم لهم إلا انتظار الوظائف والمناصب الحكومية وتكون غايتهم القصوى لقمة العيش فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام ومن العجائب والعجائب جمة قرب السبيل وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول والله إن المرء ليعجب عندما يذهب أحيانا إلى بعض المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات فيرى فيها ضعفا في الهمم ودناءة في الطلب وقصورا في الأهداف تصرفات صبيانية وحركات شهوانية تدخين ومفطرات وتبادل للصور الفاضحات كتابات سخيفة على الجدران والممرات وغش وتضييع للمعلومات تحزبات وتعصبات ومهاوشات ومناقشات ومهارشات وقضايا ومشكلات وتحليل للأغنيات والمباريات أما أنا لطلابنا طلاب النيجر أن يعلموا قيمة العلم والتعلم أما آن لأبناء المسلمين وبناتهم أن يتنبهوا عن نوم الغفلة والكسلان فأنشدكم بالله أيها الشباب أن تجددوا النية وتستقبلوا هذا العام الجديد بجد وعزم وحزم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة الكظم الكهام ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطي بلا سنام فلم أر من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام تأخرت أستبق الحياة فلم أجد أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم ولتتأدبوا بآداب طلاب العلم احترموا أساتذتكم واقبلوا نصائحهم وتوجيهاتهم وأروهم من أنفسكم النشاط والجدية وأما أنتم أيها المعلمون أيها الإداريون أيها التربويون فاعلموا أن واجبكم أعظم ومهمتكم أكبر فعليكم أن تغرسوا فيهم الأخلاق العالية والآداب الحسنة وأن تنموا مواهبهم وتزيدوا من قدراتهم وتصححوا أخطاءهم وتصلحوا أوضاعهم ولا يكن همكم ختم المقرر وتصحيح الأوراق فقط كونوا قدوة لهم في كلامكم فلا تتكلموا إلا بخير ولا تأمروا إلا بخير وإن سكتم فعلى خير فإن التعليم ليس مجرد كتاب يحفظ أو معلومات تلقى وإنما هو إعداد جيل وغرس قيم وبقاء أمة عودوهم على أدب الحديث والاستئذان واعدلوا بينهم فلا تفرقوا بين أسود منهم ولا أبيض ولا غني ولا فقير ولا قبيح ولا وسيم واغرسوا في قلوبهم تعظيم شعائر الله مثل الصلوات الخمس حققوا فيهم معاني الرجولة والعباء والمودة والإخاء وز- وزنوهم وزنوهم وأدبوهم وخذوهم على الحياة بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي وك- ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى بحر الندى صارم العدا مبيدهم بالسيف إذ أبوا الهدى اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها المسلمون إن من الأمور المشينة أن تجد بعض المدرسين لا يحافظ على الصلوات ويرى أن ذلك من أداء الحقوق ومع ذلك يضيع جزءا كبيرا من أوقات الحصص في التفاهات وأخبار المباريات والطرف والنكات, والنكات فتضيع الأوقات وتحرق الساعات على حساب الطلاب والطالبات فبعض المدرسين أحوج إلى التدريس من الطلاب ومنهم من ينظر إلى هذه الوظيفة من الزاوية المادية فقط فلا يهمه إلا راتبه وحقوقه وإجازته وينسى أن وظيفة التعليم أسمى وأرقى وأعلى وأغلى من أن تؤخذ من هذا المنطلق السيء لأنها وظيفة الأنبياء قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن مما يكدر الخاطر ولا يسر الناظر أن ترى بعض المدرسات تبدي زينتها وتظهر مفاتنها وتتكسر في مشيتها وتغلو في كلامها وت- والطالبة المسكينة ترى هذه في معلمتها فتقلدها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ويقول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أما أنتم أيها الآباء فكونوا عونا لأبنائكم على الخير وزوروا مدارسهم وراقبوهم في ذهابهم وإيابهم فمن الآباء في بداية العام الدراسي من يبالغ ويسرف في المظاهر والأشكال والأدوات فيوفر لابنه ألوانا من غرائب الأدوات وعجائب الحاجات مما لا حاجة للطالب به بل ربما كسر به قلوب الفقراء والمساكين ثم تجد هذا الأب في جانب المتابعة والإشراف على ابنه صفرا أيها الآباء أيها الطلاب أيها المعلمون أيها الإداريون أيها المشرفون تعلمون جيدا أن التعليم اليوم في ضعف شديد وانحطاط أكيد فانقذوا المدارس وأصلحوا التعليم وليكن كل منكم بواجبه على وجه الوفاء والتمام فإن ضعف التعليم يترتب عليه ضعف الأمة وقوة التعليم يترتب عليه قوة الأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على أعداء الإسلام كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية ونكل بهم تنكيلا يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ba haka yan uwa musulmi abinda hudu ba ta kumsa a gulguje a takaici a mulmula a dangule hudu ba ta kunshi bayani ne akan wato komawa makarantu cewa da rantare da ɗalibai suke kokarin yi a cikin waɗannan kwanakan da muke fuskanta makarantu an riga an bubbuɗe ƙohohinsu a cikin waɗannan 'yan kwanakan tsakanin ƙarya da gaskiya kowa na ta shela yana ta saurawa na ta fibilisite na ƙarya da na gaskiya kowa na ta ƙoƙarin ya fangama kanshi makarantar shi ita ce ke karatu ita ce ke kaza ita ta kawo daraja kaza da maki kaza yara kowa na ta shirye-shirye malamai madanni mushanni da darakatoci gaba ɗaya kowa na ta ƙoƙari da fafatuka wajen shiri domin komawa rantire na karatun ekon don haka muka ga ya dace a cikin wannan hudu bai a ce an ɗan tattauna akan wani abu da ya shahi wannan komawa makarantai da yaran musulmi suke ƙoƙarin yi abin da yake daidai ga kowane mushe kowace madan shine ya sa a kan shi ya sa a tunanin shi cewa ga wata ɓaɓɓakekiyar amana nan ta dawo bisa kan shi ga wata amana nan mai nauyi 'ya'yan musulmi su ne za su zo su taru gaban shi su tsaya tsawon wasu wato awoyi tare da shi ko dai ya ci amana ko kuma ya cika amana ko dai ya rike su da kyau a matsayinsu na 'ya'yan musulmi ko kuma ya ha'inci musulunci ya ha'inci musulmi ya ha'inci ƙasar shi ya ci amana ya ci amanoni amana amanoni ne haƙoƙi ne wajibba ne ababe ne masu girma Allah ta'ala ya bujiro da amana a kan sammai duk girman sammai suka ce ba za su iya ɗaukar amana ba ya bujiro da amana a kan ƙasai ƙasai suka ce ba za su iya ɗaukar amana ba duwatsu jibga jibgan duwatsu Allah ya gito da amana gare su Allah da kanshi ya faɗi cikin Ƙur'ani a ƙarshen suratul Ahzab ya ce wa ashfaqna minha duka suka ji tsoron ɗaukar amana wa hammalaha al-insan dan adam mai kan dako ya tara kanshi shi ya dauka a siyakin aya Allah bai ce ba ya bujiro da ita ga dan adam kenan ga alamu shi ba amanu hoce da ita bai ce shi azama yana iyawa dan haka wannan amanai da duwatsu suka ji tsoron su dauka sammai suka ji tsoron su dauka assai suka ji tsoron su dauka me sai da madan da elab suka ce su azama masa suna iyawa suka tara kai aka dora masu amana ta ƴaƴan mutane don su karantar da su su tarbiyantar da su yau abin da ya kamata kowane mushe ya sa a tunanin shi da kowace madan lokacin da ya ga 'ya'yan musulmi gaban shi shi da ya tuna waɗannan ɗiyan musulmi ne gaba ɗaya ba ɗiyan kiristoci ba ne ba ɗiyan yahudawa ba ne ba ɗiyan nasarawa ba ne 'ya'yan musulmi ne kenan amana ta farko shi ne ka tsare masu addininsu babu wata amana ta kai girman wannan duk wani engagement da zaka dauka da dubban zani babban amana da tafi kowace girma shine ka sa a tunaninka cewa waɗannan ƴaƴan musulmi ne ba ƴan yahudawa ba dolin ka ne cikin kurkin da zaka musu kakka kurda ka sace masu addinin su da imanin su ka maida su maguzawa ko yahudawa dole cikin tarbiyyar da zaka yi masu ya zamana akwai kula da addininsu da dokokin ubangijinsu wanda Allah mai sama mai ƙasa mai ƙasa ya shinhuɗa mai kowa da komi wannan cilas ne gare mu duk madannun maraɗi da mushannun maraɗi idan ban ce kafu ba to kusan gaba ɗayansu sai abin da ba a rasa ba musulmi suke musulmi ne ɗiyan musulmi ne su suna ji da addininsu amma yaya ake muke samun yan lakwal wani, wani ko sati baya da fara zuwa lakwal amma ya koyo girman kai ya koyo fitsara ya koyo ta'addanci ya koyo shaidanci uwar shi ma in tana mai magana yana kallon ta ba kawaya sai dai dare yana mata uzuri ita ba ta wayi ba ta irin ɗabi'a ce wannan su wane ne suke tusa wannan tunanin a cikin kwakwalen mutane yana da wahala a ce mushe musulmi ya yi zaune yana karantar da su amma sai dai wani lokaci wani lokaci akwai mushannin da kamun su ba da kur su suke bukatar kur su ya kamata a fara yi ma kur kamun su yi ma wasu kur domin su da kansu billahi lazi la ilaha illa huwa suna da bukatar a masu explique da shari'i akan ba wai kur ba hatta tarbiyya ita karan kanta su kan suna bukatar tarbiyya kamun su iya bada tarbiyya don me za ka yarda ka ci amana don ka samu lomar cin abinci me yasa za ka yarda amanan nan mai girma ta zo ta murkushe ka ta taushe ka ta danne ka ba za ka iya faɗa ma Allah komi ba za ka gane cewa sakar shi kai a rayuwanka wallahi tallahi farkon shiga kabarinka don haka duk wanda yake da imani duk wanda yake musulmi ne shi ya kamata ya kama wannan lamari da kyau da ɗan musulmi suna ɗari-ɗari game da lakwal saboda ba su da gano ta ba suna ganin wani yahudanci yahudanci ne ba kowa yake zuwa ba sai wani da wani yake kai yayan shi amma yanzu gaba daya da dan talaka da dan mai kudi da dan dan kasuwa da dan mai yankan katako da dan kowa da kowa da wanda yake da da wanda baya da kowa ya tashi tsaye tsayin daka ya jajirce ya ce wallahi sai dan shi ya ikon gaba daya diyan musulmi yanzu babu abin da suke ba da gaba gare shi kamar ikon ashe ya kamata a sai aikwankin nan a ce to kuma mu musulmi mun dawo mun mata karatun ta natsu duk abin da shiriri ta ne da shirme bai cikin tsarin ikwal a hudda shi duk abin da ba ilimi bane ba wata karuwa bace ta duniya ko ta lahira a yi watsi da shi ba cilas bane ba cewa duk abin da ake kasashen turai dole sai mun kwaso mun rangamo inda muka cuci kan muke nan wajen ikwal domin tsarin ikwalkin mu komi da komi muka layalayo gaba daya hatta inda a ce bakin kofar kalasa ana huddo dan banci ya aza a ci abinci a hacin wajena sai kaga wasu su ma suna yi in sun gano ana yi a turai yi suke gaba ɗaya komi ake a ce ma haka na ake wa ya ce ma haka na ake wanda yake shine jagora akan haka salhum ayyuhum bi zalika za'i wane ne wanda ya zama jagora ya lamunce cewa haka shine daidai ba daidai bane abin da ke daidai shine ilimin tsabar ilimin tukuru karatun da amfanin a ɗauko shi amma ɗabi'u da tsare-tsare da gudanarwa mu tsara namu a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na 'yan nijar 'yan afirka talakawa ya kamata kenan mu tsara daidai wanda yake daidai da mu ba sai mun sha wuya ba mun kai kanmu ba ki da gashin wancan don mi za ki ce ba sai an maki kitso irin na wanci saboda ka ba a tsallo a wuce wuya ya kamata a ce ba wato bangaren abin da ya shahi mushani su yi kokarin sabke amanonin da Allah ya labta akan wuyoyinsu tun daga nesa wasu mushanni ake ɗaukar su a matsayin amana gwamnati ta ɗauke su amana sannan musulmi su ba su ‘ya'yansu amana amma kuma sai su ci amana tun daga dokoki artikul kama mu ci akwai girmama artikul amma ya aka yi wasu artikulolin ba ku girmama su a wajen koyar da ifar ɗinku kuna ɓata tsarin karantarwa mushanni suna da kurakuransu yara suna da nasu birjit buhuhuwa iyayen yara suna da nasu saboda haka abin da ke daidai shine kowa ya gyara kar musa ya zamana wato ya taho wajen koya ma yara da kuma ba su tarbiyya amma sannan aka kalle shi sai a ganshi har yanzu shi bai ma ida wayewa ba ko kasashen turai kafirai da yawa sun gano ta ba matsala ce sun bar sha shi ka yanzu busawa yake ta wannan mushan wanda taba ma bai daina sha ba taba kwankwada yake sha yake ga ganshi ya zo zuƙa zuƙa wai mu sha ne wanda kafaran da suka karkara abin wasu sun jima da gano matsalan ta sun daina sha amma shi har yanzu kanshi cikin tukunya kuma haka kur zai badawa to wallahi tallahi kai tsammanin taba kadai akwai mucannin da shaye-shaye suke ba ta ba kaɗai suke sha ba wannan ɗaya ne daga cikin abin da suke zuka duk abin da ya targaba su gwada suke in ma suka rasa abin da za su sha irin yadda gayu ke yi na suna kashin kadangare ko za su suma suna yi a hakan kuma musha ne zai ya bada tarbiyya wannan ba zai bada komai ba sai lalaci faqidu shay'i la yuti wanda bai da tarbiya bai iya bada tarbiya wanda ba ya da abu bai iya bada shi shine ka'ida ta hankali kai ko baka da hankali wannan ka'ida ya kamata ka da ita wanda ba ya da abu bai iya bada shi saboda haka kenan mushe musha wanda ya kamata a ce musha ne an yadda da shi an ɗauke shi shine wanda yake da tarbiyya yake da ɗabi'u na gari sannan duk wasu harakoki na shirme ya bari da wallahi talla akwai abubuwan da ko ba dan Allah ba ya kamata musha a ce ya bar su saboda shi shi fa yanzu automaticaman yara suke ɗauka daga gare shi in yara suka gani gare shi ba sai ya ce ku je ku yi irin abin da nake ba kaka ake a samu madan tazo kamar suntur ta zo ikwalkin nan da wasu kaya wato waɗanda a matsayinta na malama in aka ce madan wa turanci ne akai malama ake nihi da ke ke malama ce amma sai ga ke suntur kin hito kina tahiya ka bambola kina yabi ba za ki yake ba da ko yarinya ɗaliba wadda aka kawo ta danta kawai ekon sai ta ganke ga kinan kamar suntur kin yi tabarruji kin hudo ababen da Allah ya haramta a bayyana kina yanga cikin magana ki kina yabki kina shiriri ta da shirme sai ta yi tsammanin wani alheri ne ita ma sai kiga ta koya in ta koya kwashewa lahiya zaki Allah tallahi sai kin dauki kamashin zunubin ta ko baki ce ta koya baki kama bakin ki kadai ki yi wannan shirin ki taho ki wuce kina kai da kawo cikin yara yara da yawa su ganki su su ji da su ji burgewa cikin wannan abun su kwaikwaye ki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a sai an bashi lada kuma sai ya samu lada duk wanda ya koyi da shi har zuwa tashin kiyama yace duk wanda ya yi kira zuwa ga wani bata sai an bashi zunubi kuma sai ya samu zunubin duk wanda ya koyi da shi har zuwa tashin kiyama yasa hadisin manzon Allah yace kabila dan annabi adama da ya fara sunnanta kisa a duniya duk kisan kan da za a yi duniya na da kamashin shi lambi a matsayinka na mushe ko a matsayinki na madan za ki zo ki aikata wata bartaya ko wata tsinuwa wadda yara za su ɗauka daga gare ki kuma watakila su ma su yi ta karantar da saura har cikin kabarinki sakamakon wato rishin mutuncinki yana tarda da haka wannan ba daidai bane ke madam ce malama kuma cikin musulmi yau kike madam ba wai faransa bane aka dauke ki madam ko cikin wata fari a nan cikin maradi garin musulmi ya kamata ku zama masu tunani ke malama ce madam ce amma a ina a maradi suwa zaki koya ma ƴaƴan musulmi kuma ke musulma ce da aka yi ba ku bambance abubuwa wannan ya kamata malamai mushanni akwai kurakurai wanda lokaci bai isa in zana su amma dai ya kamata kowane muce da kowace madan su ji tsoron Allah in lokacin sallah yayi su fitar da ya aka sun wasu madannin da mushan nan wallahi tallahi su da kansu ma ba su tsare salloli balle wasu sa wani su ba su tsare salloli ba ko gida suke ba su tsare salloli balle ai balle ai kwal yana rubuta ta fe sai dai tsawa wai sai an kiran sallah ya ida wannan kuskure ne yana cikin kurakuran da ya kamata mu gyara ya mu musulmi a gyara wannan yana da kyau a gyara kuma duk wanda ya gyara zai ji daɗin gyarawan shi shi da kanshi zai ji wani sanyi cikin rayuwar shi da wani daɗi da wani nishaɗi wanda a da ba haka bane alhamdulillah ana ta gyara da yawa daga cikin ekwal ekwal da ba a san ana kurba a ce a hoto sallah amma yanzu mahi yawanci sai abin da ba a rasa mahi yawanci da mushe da eleb gaba ɗaya idan lokacin sallah za ga an hoto an yi sallah an koma to haka ya kamata a ƙasar musulunci a yi domin ba ba daina ekol kin za a bi za a hasa ekol sai an yi babu zancen hasa amma tun da sai an yi akwai ababen da lalle muna da bukatar su dole sai tare da su sannan muke in yi ekol kin to wannan suna ciki sannan haka wajen yara babu bambanci tsakanin dan wanda dan wani kan mushanni masu kwaɗayi wanda in ya ga wanga dan wani babba ne cikin gari to ya kawo lallashin shi kenan da lallaban shi wannan kuskure ne na karantarwa idan kana karantarwa ko malamin islamiyya kake ko mushe babu zancen cewa wanga dan wane ne ko dan wane saboda ma wato tsarin duniya gaba daya ba ya son bambance ba tsakanin dan wani za ka kaikaro ta ne saboda in ba dan ka kaikaro ta ne ba sai dan wani shi yau dan wani mai kuɗi ne sai ya sanyo kaya masu tsada na takama kullum da su zai zawa shi kuma dan talaka da riga ya gagga yana jin bakin ciki amma saboda shi ma a kwantar mai da zuciyar shi kai samu matsala sai aka kaikari ta ne cewa kowa sa ta ne iri guda ma'ana daidai kuke a nan gaban mu shi ba bambanci to don haka wannan shine daidai kakka bambance tsakanin dan mai kuɗi da dan talaka da mai kyau da mara kyau da namiji da mace da wato wanda da wannan babu bambanci yara daidai suke a gaban ka shine adalcin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da uwaye su yi ma 'ya'yansu su kuma mushanni su ne uwaye a ikon da haka su ma su yi ma 'ya'yansu wannan tarbiyya ta babu bambanci ana samun kuskure wannan bangaren ba na faɗe shi bane a banza akwai mushanni wallahi tallahi wanda in suna kursu da mutum biyu ko uku kaɗai suke in wannan biyun ko ukun sun gane kawai shi kenan sauran tarakacan yaran oho bai shahe su ba sai su ware wasu mutane biyu ko uku saboda su ne ke za premier ko rhythm tourism su sauran bai dame su gane ba duk in sun yi explication sun yi bayanin su an gane da sun tabbatar da wannan yaran sun gane to sauran bai dame su ba wannan kuskure ne na karantarwa kowane yaro da wanda ya zo darne da wanda ya zo in akwai sama ga darne akwai wanda ya zo yana da haƙƙin in ka zo kur ka ɗora kula da shi mai rauni ai shi ya kamata a lallaba da shi a ɗora kula da shi ana tabbatar da cewa shi ma ana sanyo shi akwai yara masu tsoro wanda tsoro ne kawai gare su ba ba su da kwakwalwa ba dole mushe sai ya ɗora lura da wannan cikin karatun shi yana jawo su ga jikin shi yana nuna masu cewa wannan ba matsala ba ne su yi magana su ɗora wato musharaka cikin karatu abu na gaba shine cewa ya kamata mushe tun da duk abin da yara suka kwaikwaye shi yana da lada in na alkhairi ne yana da zunubi in na sharri ne ya kamata ya zamana da biɗun shi da maganganun shi da rayuwar shi da motsin shi da shirin shi a cikin kurkin ekol gaba ɗaya ya zama yana yi ne kalkashin wato dokokin Allah bai saba ma Allah ba bai saba ma dokokin gwamnati ba da zamana gaba ɗaya ya kiyaye tunda duk abin da bai saba ma Allah ba na dokar shugaba dole kai zaka kiyaye shi ka kiyaye dokoki gaba ɗaya sai ka zama cikakken mushe kuma mushe mai karɓa sunan shi kuma musulmi ba za ka yi magana ba sai ta alkhairi ba za ka yi shuru ba sai so domin alkhairi ba za ka yi umarni ba sai da alkhairi duk abin da kai to alkhairi ne yasa ka aikata wannan kai ne mushe wanda ya kamata a jinjina mu hannu wanda kake kokari kuma kake bada tarbiyya a bangaren yara su kuma duk wanda ya kai ziyara wata ekol ko wata institute ko kuma wata jami'a sai ya tarda cewa akwai matsaltsalu wannan al'umma al'umma tana murkushewa ta yi ƙasa kuma ta ƙasƙanta matuƙar ba ta ba da mahimmanci ba ga karantarwa ilimi kuma na duniya da lahira gaba ɗaya tana lalacewa ta rugurgushe ɗaukaka al'umma da ci gaba al'umma a ko'ina take duniya ta hanyar ilimi akwai wani abu wanda ake ɗaukaka da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da allah ya turo shi duniya duniya tana mataki na ƙarshe ta kai sande gare wajen taɓarɓarewa taɓarɓarewanta ya kai mataki na ƙarshe haka Allah ya turo annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kamar haske ya bullo a cikin wannan duniyar mai cike da duhu duhun kafirci in ana zancen addini kakka yi magana kafirci shirka da sauransu in ana zancen tattalin arziki kakka yi magana wato in ana zancen zamantakewa kakka yi magana irin zamantakewa ta kuraye da zakoki kawai mai karhi ya canya mai rauni in ana zancen abin da ya shahi wato siyasa karka yi magana mai ƙarhi shine ke da bakin magana zancen wato kowane ɓangare na rayuwa akwai matsala amma da yake Allah shi ne ya san hanyar da ake bi wajen fudda al'umma daga matsala shi ya halice su miyama manzan Allah umarni ya fara da shi saƙo na farko da ya zo ya isa a kunna annabi ikra ikra ikra haka ikra kawai haka sake domin saboda koma wani irin karatu ne za ka yi yana share ma hanya yana buɗe maka hanya ta ɗaukaka da ci gaba don haka karatun nan shi ne ɗaukaka kowace al'umma karatun nan wato shine hasken kowace al'umma shine izza kowace al'umma babu al'ummar da za ta huta daga cikin bakin jahilci da katkanci da bauta wallahi matukar tana nan a matsayin jahila al'umma wannan yana cikin sirrin lalacewa ma'anar cikin kasan Nijar da sirrin rashin ci gaban mu gaba ɗaya wallahi tallahi jahilci ke da kwai kuma matsalar mu ma a Nijar muna da babban jahilci dan jahilcin kala kala ne to babban ne gare mu ga ka jahili amma gani kake kai mai ilimi abin da ke daidai shine mu tashi mu gyara da kanmu mu gyara da kanmu gwamnati ba ta iya gyara mu matsalolin mu gaba daya gwamnati ba za ta iya gyara matsalolin ba mu ne za mu tashi a tarbiyyantar da yara masu tasawa wanda ya kamata ya tsare haƙi ya tsare haƙi in ka kai ziyara a cikin wasu makarantu na ikon Allah sai ka sha mamaki kana shiga zaka gane ga rauni nan da sakarci da ragwanci gashi nan kuru-kuru yana yawo wallahi tallahi shigar ka farko in kana da hankali zaka gane nan ikon kin ragga yace da saka ka ka kalli katangon su kaga souvenir de wani ka kalli can kaga ya zana desan na wata da wani ka kalli can hotanni da maganganun da suke rubutawa a jikin katanga yana nuna masu kayan 11 ne cikin wannan ikon desan-desan wanda suke cikin kalas da cikin tsare-tsarensu ko'ina wannan yana tabbatar ma da kowanne irin yara ne ke karatu a cikin wannan ikwalin ka je a kowace jami'a kowace ikwal a kowace institution ka je ka gani yanda wato suke wannan yana nuna akwai buƙatar a harhaɗo yara matasa akwai buƙatar ku ku gyara ku ɗora girmama malaman ku ya sai ga yaro shi ba abin da ke cikin kashi duniya kamar ya ga ya walakanta mai koya mai mu shabawan Allah wanda yake bin dare ya bi rana ya leƙa wannan libir ya leƙo wannan dan ya samu ya tsara ma kur da kyau ya kwatanta ma wannan yana zancen mushen kwarai mai bin dokokin wanda yana ƙoƙarin ya tsara kur da kyau dan ya zo ya ga yawo tabke wannan nauyin gare ka amma kai wani mushen da ya shigo kamin ma ya shiga kalas wallahi wani ɗalibi zai fara sare mai gwiwai da cinwai gaba ɗaya saboda wata shigantaka da zai mai wani abu yanzu ba abin da ke cikin kwakwalen yaran nan wallahi sai mutum ya ga ya wulakanta mushen shi kun musa yana ta kokarin shi ya kwatanta ma kai kuma kana ta kokarin ka tuno iskancin da za ka ci gaban mi za ka me mushan ka ko ko kwalfar kashi yake koya maka wallahi in ka wulakanta shi baka cin nasara cikin rayuwarka saboda ka malami malami ne ko malami ne dole ka girmama shi in ba za ka iya ikwarkin nan ba shi ka faɗa ma tsohon ka gaskiya ya kai ka wata garaji ko ya kai ka gona a sake ma sana'a haka zo ka canya lokaci ka ɓata lokacin ka cuci kanka ka cuci uwayenka ka cuci ƙasarka ka cuci malamanka saboda haka yara akwai bukatar su masu zari damtse wajen karatu su canza manuha wayannan manuhohin sai ga yaro da ya dan tasa wuki wuki shi kawai yan mata ga budurwar shi nan ka a tada shi wai an ana ko ma mushe ya nuna shi wai ya bada shi cewa ke Allah mushen nan ya bada ni tana gani ya tada ni shi kawai abin da ke cikin tunanin shi kenan saboda lalata ba abin da ke cikin tunanin shi yan mata ya zai ya cuci mushe ya zai shine kawai wannan na irin yara ne na irin matasa ne ina za su kai mutane da haka ya kamata matasa su ji tsoron Allah su ma su daina wahalar da tsohinsu su daina wahalar da malamansu su zama wato ƴan lakwal na gaske suna da manufar karatu babu abin da ke zuciyarsu sai karatun in ba za ka iya ba wallahi kakka bari a yi wannan rantaran da ka samu tsoho ka tamta mai da kyau kuma ya kamata duk tsohon da ɗan shi ka tamta mai tsoron Allah ya raba shi da ikwarkin nan duk wanda ɗanka ya zo ya gaya ma wallahi tallahi baba ni dai na harko ikwarkin nan ba gane ba nake kuma ban da niyyar in gane ba ni so to raba shi da ita mana dole ne ka je ka kai shi wani waje inda zai ci ba neman kuɗi bane dama ga kasuwa nan ga sauran harakoki ka sanya shi ya ci amfani kai bata lokacin shi akwai yara wallahi wanda da gaske ne ba su yi kuma ba su da manhaji nan yaran akwai buƙatar su faɗa ma iyayensu gaskiya su daina azabtar da iyayensu tsoho tana yiwa yana neman na masara amma a hakan zai ƙoƙarta ya dan makale wasu yan kuɗaɗe wani ma hadda bashi yake rangamawa dan ya samu ya tura ka wata ekwal kai ashe kai macuci ne matashi ba ka san ekwal kin nan kuma baka da manufar kai shegantaka da lalaci wallahi wani ma sai ai shekara zuwan shi ekwal kin bai wuce sau kaza ba tsohon bai sani ba bawan Allah dan haka ya kamata matasa su yi tsoron Allah uwaye suna da haƙoƙi a kanku sannan haka bangaren ku iyaye iyaye wato wasu wani uba aka ce rantire ya zo duk abin da ɗan ke bukata sakwat bik karan yau waye to duk komi zai kwaso kai hadda ma abin da bai bukata Allah sai ya sau mashi wasu abubuwan dan na alfahari da takama ya je ya dora ba ɗayan talakawa haushi a yukar kawai ya dora ƙara tura masa bakin ciki shi ɗan talaka ya zo kari ma bai yiwu ba an ce lallaba in ka dawo ka ci shi kuma ga yana wannan banda kari ya zo da wasu abubuwa na gwandagi da takama a hakan yana kokari wajen ya ga ya sai madanshi abin da yake bukata da abin da bai bukata amma a bangaren zuwa ya ga yaya karatun wannan zero ba ya kewaya ha'a ne ta kare ba zai kewaya ba ikwale ce yaya karatun ke tahiya ba ruwan shi dan yana zuwa ba ya zuwa oho in ya je kwana yake oho in ya je ladewa yake kwana yake sha oho zai da ya fahimta duk abin da yake bukata shi dan dan karami uban ya iya nema wa ya kawo amma zan canya bincika ya gaya lamari ke tahiya wannan baya iyawa wannan kuskure dole in ka kai ɗanka ekwal to ka sani cewa kuma har yanzu akwai buƙatar ka bincika yaya tarbiyyar shi take so waye abokan shi a can yaya karatun nashi yana yi ka ɗauki matakai duk abin da ya kamata ka ɗauki matakai a lokacin nan ne za a samu matasa wato a samu canji akan halin da ake cika Allah ya mu canji na alkhairi na haka akwai kalubale akwai haƙoƙi akan iyaye akan mushanni akan elef haka ma akan darakatoci haka ma akan duk wani surveillance da ke kula da yara haka akan dukkanin sauran waɗanda suke da hannu a cikin tafiyar da tsarin karantarwa ubangiji Allah ta'ala ya dafa ya kama ya agaza ya sa hannu ya sa wato karatun ecole na yaran musulmi a cikin Nijar ya tafi da kyau kamar yadda ya kamata duk wanda yake da wani kuskure musha ne ko elab ne Allah ya taimake shi da gyarawa Allah ta'ala ya ba ƴaƴan musulmi karatu mai albarka ya albarkace su da karatun da suke na ikwal su ci amfanin shi duniya kuma su ci amfanin shi lahira wala haula wala quwwata illa billahi wa sallam
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام